الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta alhamis talatin ga watan safar kenan ko hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1448 a ci gaba da karatunmu na littafin as-sunna والرد على الجهمية للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى أتكن ونن دورة تامو تا كتب عقيدة أو أن مركزين سلفية da yau za mu tashi a zama na biyu karatu na uku za mu tashi daga zancen abdurrahman ibn mahdi akan abin da ya shafi jahamiya na'am wadda
اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني ابي رحمه الله تعالى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم ان الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه مستتاب فيتاب والا غرق عنقه قال حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني احمد بن موسى بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني عبد موسى قال سمعت ابي عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي يقول انا لا نرى ان نستجيب الجهميه حدثني هارون بن عبد الله بن حماد قال حدثني ابراهيم بن زياد السبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي من الامر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي احد من الجهميه الا سالته عن القران فان قال انه مخلوق ضربت راسه ورميت فيه في الماء حدثني حدثني العباس بن عبد قال حدثني عبد الوارث بن محمد محمد بن حميد يعني ابا بكر بن ابي الاسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحه يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا والده ما استحللت أن آخذ من ميراثه حدثني محمد بن إسحاق الشرباني قال حدثني عبد الله بن هاشم الكوسي أبو عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الجهمية مستغرقون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم
نعم yake cewa Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala jiya mun yi magana kan Abdurrahman bin Mahdi da Waki' ibn al-Jarrah cewa suna cikin umda a malamai na Iraq Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan al-Hafiz al-Kabir imam al-mashhur والعلم الشهيد اللؤلؤي أبو سعيد البصري مولى أزد مولى لأزد wasu kuma suka ce maula ne na ambar da na al'ambari maulahun ko al'azzi maulahun wanda fika ne amintacce fadil ya rasu shekara ta 198 daga abdullahi ya ruwaito daga mahaifin shi cewa sami'tu abdurrahman ibn mahdi ibn mahdi ناجي عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب wanda ya riya cewa Allah bai yi magana da annabi Musa ba wani aqida ce ta jahmiya nafiyul kalami an Allah subhanahu wa ta'ala wanda yace Allah bai yi magana da annabi Musa ba yustatabu za a bashi rata za a za a mai talala ya tuba فإن تاب إن يتوب فلله الحمد وإلا إلا هكذا ضربت عنقه في الأصل ضرب ضرب عنقه kamar yadda na ku ya kawo mai tahqiqin mu yayi ta'jil ce duribat unuqu لأن العنق ايش مؤنث هو in bai tuba ba za a tara wuyan shi الضرب بمعنى القطع daga Ibrahim ibn Ahmad Ahmad ibn Ibrahim afwan ad-Dawraqi daga Ahmad ibn Yunus ibn Abd al-Rahman ibn Mahdi daga ammin shi Musa yace ya ji baban shi Abdurrahman kenan shi Musa dan gidan Abdurrahman ibn Mahdi yana cewa ana la ara an astajiba al-jahmiyya naka kawai na ji ka kawo shi innahu inna la nara an yustataba an nastatiba bil jam'i kenan sunan ya kawo ana la'ara an attatibal jahmiya ya ambata aka sako yake kusan nuskan namu yana tafiya tare ko da babu shi a cikin matuni za ga hashiya ya isha ya ce to mu ba ma ganin cewa a ba ma jahmawa dama wai su tuba kawai da an idan gufira bihim quti'at a'naquhum kawai da an samu nasara a kansu a tara wuyansu babu cin karo tsakanin asar na farko da na biyu cewa yutta tabu fa in taba wa illa duriba tu'unuku kaga wannan abadi amri kafin hujja ta tsayo a kansu amma daga sanda hujja ta tsaye a kansu aka gane cewa mukabara ce da zandaka da ilhadi kawai a cikin addini kamar halin su bishop shi yasa za ga su ai ana cewa ba a takfirul muayyan ko amma kullu qa'ida la hasifna yanda ka kai ga taka tsantsan da rashin kafirta muayyani ta halal ne dole ka kafirta su ba yanda ka iya ba yanda ka iya sai ka kafirta su ibnu arab ba yanda ka iya sai ka kafirta su jaham ibnu safwa ba yanda ka iya sai ka kafirta su al-ja'd ibnu dirham ina fata an gane wannan su wannan saboda hujja ta gama tsayuwa a kansu dama abin da yasa aka ce kar ai tafsirul muayyan saboda kar ya zama mutum yana da wani uzuri ko na jahilci ko na shubha ko na abu makamancin haka to su wannan duka waɗannan wato ainihin mawani din sun kau daga gare su in tafatil mawani sannan asbab duka sun cika tawaffaratil asbab to amma har kullun ka'idar tana nan tafsirul muayyan على العموم باب شيء wato ainihin gama garin mutane hatta dalibu kai ko a malamai sai waɗanda suka kasance ahlul halli wal aqli sai wanda suka kai sun kai rutuba ta ijtihadi zaka a yanzu dan mutun ya bayyana wata bid'a kai ba zaka fito ka cewa na kafiri ne sai dai a maida lamarin shi zuwa ga ahlul ilmi fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun a mai da lamarin shi zuwa ga waɗanda suke al'ulama'ur rabbaniyun ar-rasikhuna fil ilm waɗanda za su kalli masail din min kaffati wujuhiha sai su iya fitar da hukunci sannan ma ka ce wani kafiri ne misali kai a wanda ba a karban magana ka mai fa'ida shi fito kai raddin wato ainihin marta kai martani ka bi da an tadda shi sannan ka bayyana magana da yake kai ga hadarinta ga hadarinta ta iya kai mutum zuwa ga shirka daga dai ka kubuta in shi mushriki ne in ba mushriki ne ba Allahu a'lam ina fata an gane wannan daga baya da hujja ta tsaye akan su sai ce mu ba ma ganin ma za a ba su damar tuba kawai kasara wuyar su amma yana nufin shugaba ne yake da damar haka ko kuma yana tamanni da hukunci na hannun shi kamar yadda gashi nan a gaba asar na gaba daga Harun ibn Abdullah al-Hammal wanda ya kasance tika ne min al-ashira هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي البزاز الحمال كما سناء إنشن يدكو يسيد يدي an fahimta shekani yana cikin tsabaka ta goma ya rasu 243 musamman magabata kowa da sana'a shi ko yawanci wa inan da zaka ji al-muallim al-mu'addib sai kaga ya samu ikhtilafi da yi bincike da kyau ka gani wanda kawai mujarradin mu'allimin su biya ne to ya gaga yana da rauni ko kuma kaga an tsume shi ko an soke shi da ikhtilafi ko na abu makamantan haka amma su su albazzaz din nan su alhammal su alwarraq su a ainihin wato alfarra da sauransu su ne zaka gama da rai yawa zaka ihris ala an takuna laka amal ayo ba mu ce ba ba aiki bane wannan aiki ne mafi daraja amma itikadi akan shi baya wadatar يسي حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان سبلان لقب شيء shi ma fiƙani yana cikin ƙabaka ta goma ga wannan riwaya tul akran ta rasu 228 yace ya ji abdurrahman ibn mahdi yana cewa law kana li min al-amri shay'un da a ce akwai wani al'amari a hannuna yani min al-imrati na shugabanci da jagoranci la kuntu ala al-jism ce da tsayawa zan yi kan wata gada fala ya murru bi ahadun ba wanda zai wuce ta wannan gada min aljahmiya in je cikin jahamawa ne illa sa'altu an alquran sai na tambaye shi game da qur'ani wato da sai an rama mafura aniyarta yanda suka yi tamawa ahlus sunna lokacin da suke da iko yace mu ma da za mu samu iko mu waye mu musu mihna tambaye shi game da alkur'ani fa in qala innahu makhluq in yace qur'ani halitta ne darabtu ra'sahu wa ramaytu fil ma ramaytu fil ma ko ramaytu bihi fil ma dan tsara wuyan shi in jefa shi a cikin a cikin ruwa shike daga al-abbas al-anbari shine abbas ibn abd al-azim al-anbari abu al-fadl da yake thiqatun hafizun min kibar al-hadiyah 10 yana cikin rijalu muslim da al'arba'a fari ya fitar da hadisin shi ta'aliqan ya fitar da hadisin shi a cikin wato mu'allaqat ya rasu 240 Abdullah bin Muhammad bin Humayd ya bashi labari wanda shine Abu Bakar ibn Abi al-Aswad yace ya ji Abdurrahman bin Mahdi yana ce ma Yahya ibn Sa'id يحيى بن سعيد القطان كيف يحيى بن سعيد القطان kusan tabaka guda ziki da waki da Rahman ibn Mahdi da Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa huwa ala sathihi yana saman rukun dakin shi sai ya hango Yahya yace ya Aba Sa'id law anna rajulan jahmiyyan mata wa ana warithu mastahlalta an akhudha min mirathi mastahlaltu an akhudha min miras yace wallahi da a ce wani bajahame zai mutu kuma ni ne wanda yake magajin shi kamar uba ko da ko dan uwa ko ammi ko dan ammi an gane yace wallahi bana ganin halaccin in dauki wani abu na gadan shi la yarifu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima yace babu ma atar ne sahih محمد بن إسحاق الساغاني لقى عبد الله بن هاشم الطوسي لقى عبد الرحمن أبو عبد الرحمن يتي يا عبد الرحمن بن مهدي يناشي الجهمية يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم أنا باس دامر توبة أم بس توبة بأساري ويرسو نعم
أحسن الله إليكم يزيد بن هارون رحمه الله تعالى قال حدثني عبد الله بن محمد بن عباس صاحب الشام قال سمعت يزيد بن هارون وله ذكرت الجهمية فقال هم والله زنادقة حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال هم والله زنادقة عليهم لعنة الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسماعيل الوصي قال سمعت شاذا قال سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف يزيد بن هارون في بيته الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم من قال القران مخلوق وكذلك حدثني ابراهيم بن عبد الله بن مشاري الواسطي قال كنا عند يزيد بن هارون وشاد بن يحيى يناظره في شيء من امر مريسي وهو يدعو عليه فتفرقنا على أن على ان فتفرقنا على على ان ان يزيد قال وتفرقنا على أن يزيد قال ما قال القرآن مخلوق هو كافر وجعل شافع بن يحيى يلعن الفريسية حدثني حدثني عباس العمري قال حدثني شافع بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول وقال القرآن مسلوق هو والله الذي لا إله إلا هو صديق قال حدثني أبو أبو جعفر أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكالي قال سمعت أبي يقول سمعت أبا يزيد القاضي يقول جيبوني بشاهدين يشهدان على المالكي والله لا لعل ان ظهره وبطنه بالسياق ويقول في القران يعني مخلوق حدثني حدثني عباس بن عبدين قال حدثنا شهاب بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من من الجهميه وقال من زعم ان الرحمن ان ان الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقف في قلوب الاعمى وهو جهيل حدثنا حدثني اسحاق بن محمود قال قال قلت ليزيد بن ليزيد بن هارون اصلي خلف الجهمية قال لا قلت اصلي خلف المرجئة قال انهم كظمتاء na'am yake cewa yazid ibn harun yazid ibn harun ibn ibn zabi au zadan الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاه الواسطي wanda yake attaibu abu hatim ya ce thiqatun imam la yus'alu an mithli tambaye shi akai game da yazid ibn harun ya ce wannan thiqa ne jagora ba a tambaya game da game da shi amma ya dai a tambaye shi game da mu misali ba a tambaye mu game da shi ba an fahimta ko yanzu ne za ga wani sururi an tambaye shi game da salih al-fawzan al-allama yana ya tsaya yana taskiye shi ko yana taskiyar rabi'a an gane ko wasu ruhaili da sauransu a je tambaye shi in ya san me ce wani abu amma ni bai ban kai ba a tambaye ni game da su su manya ne dakka ne su to shine Abu Hatim ya ce ba a tambaya game da irin waɗanda ya rasu shekara ta 206 na'am ya samu daga Abu Abdullah محمد ابن العباس صاحب الشام عند صاحب الشام الخطيب البغدادي يا وثق شيء cikin تاريخ فوثق شيء يا رسول 239 yace ya ji Yazid ibn Harun wa dhikrat al-Jahmiyya an ambaci jahamawa a gurin shi fa qala hum wallahi zanadiqatu sai na rantsi da Allah zindiqai ne su wannan athar al-khallal ya fitar da shi wato ainihin cikin as-sunna daga Ahmad ibn Ibrahim yace ya ji Yazid ibn Harun an ambace ya ambace jahamiyya fa qala hum wallahi zanadiqatun alaihim la'natullah sai Allah ya la'ance su da wannan wato athar hatta cikin shari'a mun karanta shi Muhammad ibn Isma'il al-Wasiti wato Muhammad ibn Isma'ila ibn al-Bakhtari al-Hassani alwasiƙi ainihin wato ya ce ya ji daga shad ibn yahya ya ji daga shad ibn yahya shi alwasiƙi din can saduku ne kamar yadda zahabi ya faɗa cikin siyarwa alamin nubala ya ce shekun saduku والحمد لله رب العالمين على عدالة أهل السنة ومكانتهم الرفيعة to da an yaba shi da taka tsantsan da kula da sunna ya ce ya ji sha'ad ibn yahya wanda sha'ad ibn yahya shi ma alwasiti wanda imam ahmad ya ambace shi da yabo na alkhairi zakarahu bi khair kamar yadda alhafiz ya kawo cikin tahribu tahrib amma cikin taqrib ya ce maqbul ne yani majhul alhal gashi nan ma sai ce qala sami'tu shadha ibn yahya wa athna alayhi khaira kuma yayi yabo na alkhairi akan shi qala khalafa li yazid ibn harun fi baiti wallahi alladhi la ilaha illa hu عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من قال القرآن حلف لكم yace yazid ya mun rantsuwa a cikin gidan shi yace na rantse da Allah da babu abun bautawa da gaskiya sai shi masanin gaibi masanin abin da yake a bayyane mai rahma mai jin kai duk wanda yake alqur'anu makhluqun ya fa huwa jin tunan mutumin zindiki kaga al'amru jalal ba abun wasa bane ya yi rantsuwa da waɗannan rantsaranta masu nauyi masu girma akwai taqdimi da ta'khiri cikin nuskar tsakanin tawa da taku ku daga wannan sai abbasul ambari ko ni kuma sai ibrahim to mu ji kun fi ne yawa ra'ayin jumhur عباس العنبري يتي شاذ بن يحيى يتي يادي يزيد بن هارون yana cewa duk wanda yace man qala alqur'anu makhluqun fa huwa kafir wa ja'ala shadh ibn yahya yal'anu almarisi shadh ibn yahya sai ya dinga la'antar almarisi bishr ibn qiyas almarisi ita la'anta shi wanda bishr almarisi yana cikin kusoshin jahaniya ba ta haɗu da jaham ibn safwan ba kwata-kwata amma ya rungumi maganganu da ra'ayoyi da mu'taqadat na bishi na jaham ya yada su musamman wannan matsala ta khalqul qur'an yana cikin wanda suka fi kowa rawaja ta a iraq lokacin harun rashid ya yi yunkurin kashe shi sai da ya hadir tuntunin shi bishir ya tsere daga baya lokacin da amin ya hau mulki ma bai dawo ba domin amin ya bi ra'ayin mahaifin shi shi ma salafi to da aka yi sira tsakanin dan uwa da dan uwa tsakanin ma'mun da amin cikin wannan sira amin ya rasu aka kashe shi ma'mun ya hau saman mulki to bishe sai ya dawo ya dawo iraq to da ya san da cewa ma'mun renansu ne wanda ya karantar da shi mu'addib din shi duk dan yan tawagan su bishir ne bari su haka ya dawo ya ci gaba da da an yuhiru sadr al khalifa ala ahli sunna to bishir ibn qiyas al marisi baban shi ba yahude ne baban shi ba yahude ne da haka da ya taso shi sai ya taso cikin musulmi ya i'tinaqin mazhaba ta hanafiya har sai da ya zama imami ma a cikin mazhabar hanafiya shi bishirin maris wanda ana cewa yana cikin masu yi ma abu yusuf alkadi rashin kunya a gurin karatu da ma hatabibi kuma gurin lece-lecen shi ya je ya rungumi ra'ayi na mantiqiyun da falasifa ahlul kalam kuma suka kutsa wa'annan ra'ayoyin nasu cikin al-mu'taqadat cikin abubuwan da suka shafi ubangiji subhanahu wata'ala da sifofin shi da ayyukan shi haka mubtadi' ne dal yayi munazara da wasu da yawa daga cikin malamai na sunna ana cewa sun taɓa munazara da shafi'i shafi'i ya kore shi abu nadur hashim ibn al-qasim ya ce baban bishir ba yahude ne kutaibat ibn sa'idin ya ce bishirun al-marisi kafir bishir arni an gane abu zur'at ar-razi ya ce bishirun al-marisi zindiq الخطيب البغدادي يجي حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه وكفره أكثرهم لأجلها لا تعرني قرنت ميزان الاعتدال على الحافظ الذهبي رحمه الله to shine yace bayan ya ji Yazid ibn Harun shi shad bayan ya ji Yazid ibn Harun malamin shi yana cewa duk wanda yace Qur'ani makhluqin ne kafiri to sai tana ai su bishir tana ciki sai ta tsine ma bishir Ibrahim ibn Abdullah ibn Bashar al-Wasiti الخطيب يا أم بس إيش تكن تاريخ بدون جرح ولا تعديل إذا فهو مجهول الحال يتي كنا عند يزيد بن هارون وشاذ بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي شاذ بن يحيى ينا تتوناوا ليزيد بن هارون دنغنا لمر مريسي وهو يدعو عليه ينا مي بقر الدعاء فتفرقنا على أن يزيد قال من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق haka muka rabu yazid ibn harun yana tabbatar da cewa duk wanda fa yace qur'ani halitta ne ce na rantse da Allah allazi la ilaha illa hu to wannan mutumin zindiki kenan da shaz ibn yahya bai da wannan ra'ayi sai da suka tattauna da yazid ibn harun ya fahimci khutura ta wannan bakar abida abu ja'far muhammad ibn al-husayn ibn ibrahim ibn ishkab ya gabata daga mahaifin shi ya ce ya ji abu yusuf alƙabi sahibu abi hanifa yana cewa jibuni bi shahidai da shi alƙali ku zo min da shaidu guda biyu ya shahadani alal marisiyi wanda za su yi shaida akan cewa marisi kafiri ne wallahi la'amla anna zahrahu wa batnahu bisiyab wallahi sai na cika gabbayan shi da cikin shi da bulalai wato sai na mai atile na mai rubdugu bayan shi ya rudu-rudu cikin shi duk ya kumbura da bulalai ya kulu fil qur'an yana faɗin irin wannan magana da game da alqur'an ya'ni makhluq yana cewa qur'ani halitta ne abbas al-anbari daga shaz ibn yahya yace ya ji yazid ibn harun wa qila lahu man al-jahmiyya an ce mai suwaye jahamawa faƙala man za'ama annar rahmanu ala al'arshi stawa ala khilafi ma ya kirru fi qulubil amma duk wanda yake ganin cewa faɗin Allah ta'ala ar-rahmanu ala al'arshi stawa Allah mai rahma ya daidaita a saman al'arshi daga taqdimi da ta'khiri yufidu al-hasr ar-rahmanu ala al'arshi stawa bai ce istawa ar-rahmanu ala al'arshi ba sai da taqdimi da ta'khiri لتقديم معمول على العامل ya daidaita saman al'arshi ubangijin talibai to wanda yake ganin cewa wannan ma'anar wannan aya ta saba ma abin da yake tabbaci a zukatan gama garin muminai fa huwa jahamiyu wannan mutumin jahami amma da yake nufi anan ba jahilai ba ba kun gane ku yana nufin abinda lokacin muminai banda jahamawa suka yadda da shi kafin zuwan su jaham ba wanda ya taba tunanin cewa wai Allah baya sama al'arshi babu shi da wannan ijma'in ma manzanni ne gaba daya wal mursaluna jami'uhum ma'a kutubihim qad sarrahu bil fawqi rahman wa haka lana ijma'ahum shaykhul wara wad din abdul qadir al jailani jibin qayyim cikin nuriya hatta su abdulkadir jailani sun haka ito ijma'i malamai kan istiwa'ur rahman ala al'arsh ijma'i hadda al'ummun baya hadda manzannin da suka gabata Wadaka wanda yake ganin wannan aya ma'anarta ta saba ma abinda musulman duniya suka sani na cewa Allah yana sama na cewa Allah ya daidaita saman al'arshi to nan mutumin bajahami ne a nan gurin kar mutum ya yi tunanin wato tashbihi domin da ya ce yadda zukatan bayi suka yi imani da ma'anar shi ba yana nufin fassara istiwa'in Allah da istiwa'i na wata halitta ba a'a yarda da bi uluwullah subhanahu wa ta'ala wastiwa'ihi ala arshi amma mun sani istiwa'an yaliqu bi jalalihi subhanahu ishaq ibnu sukan ce bahlul ko buhlul ishaq ibn buhlul ibn hassan wato wanda ya kasance a al-khatib al-baghdadi ya wasaka shi hakan na addara kutun kuma abu zur'a ya ruwaito daga gare shi wa kana la yarwi illa an thiqa abu hatim ar-razi yayi riwaya daga gare shi shi ma ya kasance mutaharrin jidda kuma ya ce ma sadukun tunne mai ƙwarin hadda babu babu shakka yahya bin muhammad bin sa'id ya ce wato ainihin haddasa nahwa hamsina alfa hadisin min hifri ya bayar da kusan hadisi dubu hamsin daga har da shi ta ku ai ya kai a riwaya daga gare shi ibn bahlul ya ce قلت ليزيد بن ابن هارون أصلي خلف الجهمية زن يين صلى باين جهما قال لا في إنا قلت أصلي خلف المرجئة زن يصلى باين مرجئة قال إنهم لخبثاء ba mutanen kirki ba bai ce kar yi sallah bayan su ba ko amma sai ce khubasa'u suna da munin aqida yani kai kwadayin neman masallaci na ahlus sunna kai sallah a cikin shi sai dai a inda ya zamba yanda ka iya kamar misali sallar juma'a babu inda za ka yi sallar nan sai masallacin wa'annan bid'a in dai baka san shi da wata shirkiya ba ka san shi da tsubbu da za ka je kai sallar ba kai sallah a bayan shi amma dai tare da sanin innahum la khubasa yana duk wanda yake ganin halaccin yin sallah bayan dan bid'a ya rike wannan ka'ida a babul lalura ne amma ka san ba mutumin kirki ba amma ana sakin fatawar cewa duk man sahhat salatu li nafsihi sahhat imamatu li ghairihi kawai a sake ta haka nan to wata rana wala'i da bala'i za a neme shi a rasa zai zama to mutum yana kwado yana takuda tsakanin ahlus sunna da dan bid'a to kaga hasalat al-dhamma wa waqa'at al-waqi'a kenan wa haqqat al-haqqa so da ka sai an tantance na'am
جماعة من العلماء حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد وقال قال الحفظ يقول كيف شاء وعادة وعالي وقال وقال وقال قال أبو عبد الرحمن وقد كنت أسأل فأباه محمد بن يحيى بن سعيد الأبهري المسلم العسكري أن أباه يحيى بن أن أباه يحيى بن يزيد بن سعيد دفعه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظه وحدثني أحمد بن محمد عن أبيه زيادة قال حدثني اسماعيل بن عبيد بن ابي سليمة الحراري ابن بن ابي كريمة سليمة الحراري كريمة كريمة الحراري قال سمعت شبابة بن سواد يقول اجتمع رأيي ورأي ابي النصر هاشم هاشم بن حاتم وجماعة وجماعة من الفقهاء على أن الوزية كافر جاهل لا أن يستتاب أن يستتاب فإنتاب وإلا طيبت عمره حدثني اسماعيل بن عبيد عبيد بن ابي كريمه قال قال سمعت شبابة شبابة بن سوار وعبد العزيز بن ابان القرشي كلاهما يقولان القران فالكلام الله عز وجل ومن زعم انه مخلوق هو كاذب حدثني محمد بن هارون الحبيب قال سمعت ابا ثوبة الحربي يكفر ما قال القران مخلوق حدثني محمد قال سمعت نعيم بن حماد يكفره قال وسمعت ابراهيم بن مهدي يكفره قال أبو نشيط فذكرت قال أبو نشيط فذكرت هذا الكلام لبشر بن الحارث فسكت فما أوقع وما وما صلى الله عليه وسلم هناك كمان نعم شوف مباشر صلى الله عليه Eh, وسلم na'am jama'atun min al-ulama bayan ya kawo waɗancan mun ji malamai da yawa ba dukkan su mun ji ra'ayin su ya haɗu akan kafircin jahamiyya umuman sannan mun ji ra'ayin su ya haɗu akan ba a sallah bayan jahamawa ina fata an gane sannan kuma mun ji wasu daga cikin su sun ayyana wasu cikin jahamawa sun kafirta su kamar bishop an gane ku da haka shi ta'ayinin ba duk ba jahame ne arne ba mu fahimci wannan amma a dunkule jahamiyanci kafirci ne amma ba duk wanda yake an siffanta shi da jahamiyanci za ka kafirta ba akwai da yana da uzuri kamar ya har shi'a ma shi'anci kafirci ne rafidanci kafirci ne amma ba duk wanda ya ce shi dan shi'a ba ne za a ne za a kafirtar da shi wani miskini ne mutu'ar shi ce ta kai shi an gane ku ba kowanne ne za a za a kafarta ko wanda su an cutar da su ne an rude su ga isnadin shi daga Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id al-Qattan wanda shi Ahmad din saduqun ne min al-hadiyata ashar wa min rijal ibn Majah ya rasu 258 amma Yahya bin Sa'id al-Qattan wanda yake babban malami ne matuƙa imami ne cikin jarhi da ta'dili wanda malam Musa al-Imam Ahmad ne kuma sun tasirantu da shi matuƙa a wajen ittiqani da hadda da kuma kishin hadisi da kishin sunna wanda shehu ashabi al-kutubi sita sabu al-kutubi sita sun fitar da hadisin shi ba mubasharatan yana cikin tabaka ta ta wanda thiqatun mutqinun hafizun imamun qudwa ثقة متقن حافظ إمام قدوة هكذا وصفه الحافظ بالتقريب يا رسول قليل التسعين تقص من كبار التاسعة وطنشي أحمد يتي يازد لقى وتؤينهم بابنش يازد لقى بابنش محمد شي أحمد زيكا شي يازد لقى بابنش محمد ابن يحيى بن سعيد يتي ياجي معاذ بن معاذ al'ambari kenan yana cewa man qala al-qur'anu makhluqun duk wanda yace al-qur'ani halitta ne to fa huwa kafir wannan mutumin kafiri sai al-imam abdullah musannif abu abdurrahman yace wa qad kuntu sa'altu aba muhammadin yani aba muhammad ibn yahya ibn sa'id baban ahmad kenan yace ya tambayi Abu Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id an hadhihi al-qissa game da wannan qissa fa haddathani anna abahu Yahya ibn Sa'id kaga isnadin ya zo kan manya ya bashi labarin lalle Yahya ibn Sa'id wato al-Qattan ba'athahu ila Mu'adh ibn Mu'adh ya aika shi gurin Mu'adh ibn Mu'adh al-Anbari Abu al-Musanna al-Basri wanda alƙali ne shi ma wanda yake thiqatun mutqin رجال الجماعة من كبار التاسعة من طبقة يحيى يا رسول الله تسعين بيو شكرا بيو تكاني شدا القطان yace falam ahfazu yace sai ban haddace wannan hanyar ba kun gane ai ya dauko daga hanyar jikan zuwa ga baban amma yace yana da riwaya daga baban zuwa ga kakan amma kuma bai kiyaye ta da kyau ba فحدثني أحمد بن محمد عن أبيه بهذا yace shi kuma Ahmad din wanda yake kusan sa'an shi Abdullahi ne ma sai ya bani hadisin daga baban shi Muhammad da wannan hadisi kaga amana ta ilimi Isma'il ibn Ubayd ibn Abi Karima al-Harran da yake thiqatun yughrib min al-hadiyata ashar arsari biyu da 40 daidai min rijalin nasa'i wa ibn Majah yace ya ji shababa ibn sawwar yana cewa ijtama'a ra'ayi wa ra'ayu abin nadri hashim ibn al-qasim wa jama'atin min al-fuqaha ra'ayin mu yazo daya da ni da abun nadr hashim ibn al-qasim wanda yake al-laifi kenan fiqani da wasu jama'a daga cikin masana fiqh na Baghdad kenan على أن المريسي كافر جاحد kan cewa bishirun almarisi arne ne ya yi musan addini bai yadda da musulunci ba ne gaba ɗaya nara an mustata amma duk da haka yace muna ganin a bashi damar ya tuba dan aka tsaye mai hanzari ke fa in taba in ya tuba shi kenan wa illa duribat unuqu in ba haka ba ko asara wuyan shi sunan fatawa suke yi ba hukunci ba fatawa ce suke yi ba hukunci ba amma kuma tabbas hukuncin ya kai ga shugabannin kuma an zartar daga baya ana cewa shi ma kashe shi a kai suka ce a rashin lafiya ya mutu wa illa duribat unukum Isma'il ibn ibn Ubayd ibn Abi Karima yace ya ji shababa ibn Sawwar wanda ya gabata dazu ko wanda almada'ini ne daula bani kaza thiqatun hafizun shi ma rumiya bil irja amma murji'atul fuqaha ba wa incan murji'awa masu cewa imani baya karuwa ba baya raguwa sun hadu da murji'awa ne gurin ta'khirul iman ta'khirul amal an musamma iman wanda shi ma min tabaqati tati'a ya rasu 204 yace sa'annan da Abdul Aziz ibn Aban al-Qurashi al'umawi kenan maulahum al'umawi min anfusihim wanda as-sa'idi ne abu khalid shi matrukul hadith matruk ne bal ibnu ma'in da wasu shi daga cikin malamai sun karyata shi amma anan ba matsala bane dan labari ne ya bayar ba riwaya ba kuma sannan makarunan ne ko da shi da wani shi ya kula ne القرآن كلام الله عز وجل ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر wanda ya riya cewa alkur'ani halitta ne to shi kafiri muhammad ibn harun al-harabi abu nashib wanda albazaz kenan saduqun ne min alhadiyata ashar min rijalin nasa'i wahdahu karas 258 yace ya ji abu tauba alhalabi yukaffiru man qala alquranu makhluq abu tauba yana kafirtar da duk wanda yace qur'ani halitta abu tauba sunan shi ar-rabi' ibn nafi' da yake thiqatun hujjatun abid الرجال مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه من الطبقه العاشره يتي حدثني محمد شين دي ابن هارون دي غباتا سمعت نعيم بن حماد يكفرهم ناجي نعيم بن حماد وندي يكي راس في السنه امام في السنه لكن فيه ضعف في الحديث نعيم بن حماد بن معاويه ابن الحارث الخزاعي أبو عبد الله المروزي نزيل مصر أسلينش صدوق يخطئ كثيرا ونديك فقيه عارف بالفرائض فأما سيدي ابن عدي أتكن الكامل تتبع ما أخبأ فيه يا بي بي روايوين دا أكتبتر دا نعيم بن حمد يا يغسكري شيني دا كرشي سيتي وباقي حديثه مستقيم sauran hadisan shi lafiya da wani iya waɗannan suke da matsala daga wannan matsala ce ta malamai ko mu yanzu shekaya ta ishe mu ya rage na an gane to amma dai an tabbatar shi ma ya kafirtar da jahmawa yace wa sami'tu ibrahim ibn mahdi yukaffiruhum naji ibrahim ibn mahdi yana kafirta su ibrahim ibn mahdi al-mistisi kenan مجهول الحال الحافظ يأتي مقبول من العاشرة قال أبو نشيط أبو نشيط شين محمد بن هارون الحربي ما لم المسنف فذكرت هذا الكلام لبشر بن الحارث رحمه الله يتسينا أن بتوان لما جنا تا واتو أينهم سو أبو توبة لسو نعيم بن حماد سينا جاء موا بشر بن الحارث bishir ibn al-haris al-hafi kenan al-hafi wanda shi ma yace ba dan yana cikin tunkoso a kasuwa ya ji labarin mutuwar bishir al-marisi ba da yayi da yayi tudu da shiko dan dan bidiya in ya mutu ana ma Allah godiya har azzalimi ba hajjaj ma da ya mutu su hasan al-basri dai da suka yi da godiya ga Allah ya takura musu shi kuma har majalisin me yake al-hasan al-basri yake zuwa zo ya zauna amma ana karatun zai iya ɗaukin ɗaukan mataki ta gani kuma sannan in ya gaji ya tashi to kowa sai ya wata to kai ya tafi ya gulma shi saboda haka akwai waɗanda su Allahu yurihul al'ummata min sharri sai na gaya ma bishir ibn al-harith fa sakata sai shiru wa ma ankarahu bi inkarin wannan magana sukutu alamatu riba سيما في مثل هذه الأحكام التكفير tana da kukura in ya san bai yarda da cewa kafirai ne su ba dole zai faɗi ra'ayin shi ya fuskurantar da ra'ayin waɗancan malam amma shirin da ya yi ya nuna yana tare da su na'am
كيف يرجعون وانتم تلعبون منهم هذا قال يعلم نبيه حدثني محمد بن سعد بن الحسن قال سمعت قال سمعت ابن ابي بكر بن زعم انه قال سمعت مبروكا حدثني محمد بن سعد قال سمعت عمرو بن الربيع بن طارق بن طارق وابن الزعام وقرار الله وزعم انه حدثني محمد بن سعد قال سمعت ابا الاسود بن نصر بن عبد عبد الجبار يقول القران كلام الله عز وجل من قال القران مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقه حدثني زياد بن ايوب جملوية قال سمعت يحيى بن اسماعيل الواسطي الواسطية قال سمعت عباد بن العوام ابن العوام يقول كلمت بشرا بشرا المريسية واصحاب بشر فرأيت آخر كلامه بالذي أن يقول ليس في السماء شيء حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني محمد بن مؤمن المبروك عن أنس السعودي القاضي قال سمعت هارون أمير أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشرا المريسية يزعم أن القرآن مخلوق بالله علي أن أب- إن أخبرني به إلا قتلته قبلة ما قتلت ما قتلته أحدا قط حدثني هارون هارون بن عبد الله الحمال قال قال لي هارون بن معروف من قال القرآن مخلوق فهو نحن صنما ثم قال لي احكي هذا عني حدثني الحسين بن علي بن يزيد السلائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر حدثني ابراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني شيخ لنا قال قال رجل من شيخ إن فلانا يقول القرآن مخلوق فقال اذهب إليه فاقرأ عليه أول الحديث وآخر الحديث فإن زعم أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت إلى أبي أبي إلى أبي هاشم القساني فأخبرته بقول الرجل فقال مثل قول بشير لم يزد ولم ينقص حدثني عباس العمري عباس العنبري قال سمعت علي بن عبد الله المديني يقول سمعت بشر بن المفضل وذكر وذكر ابن خلوبة فقال هو كافر بالله العظيم نعم. yace wasu daga cikin ko wani daga cikin malaman shi ya bashi labari sai ya sarraha da cewa huwa Muhammad ibn Ali Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq kenan wanda ya gabata a baya yace ya ji baban shi al-Hasan ibn Shaqiq yana cewa sami'tu Bishr ibn al-Harith shine dai al-Hafi da ya gabata yana cewa la tujalisuhum wa la tukallimuhum kar ku zauna da su kuma kar ku yi magana da su wa in maridu in suka yi rashin lafiya fala ta'uduhum kar ku je duba su wa in matu idan suka mutu fala tashhaduhum kar ku raka gawar su kaifa yarji'una wa antum taf'aluna bihim hada taya za su tuba in har kuna musu haka yanan fa'idar hajru shine dan mutum ya samu rad'u qala ya'ni al-jahmiyya mana yana nufin jahamawa su ana ɗebe alaka da su ne kwata-kwata ko kar za ka hau misali shi kaga da wani bajahami a ciki ka ce ka fasa ta rana za ka hau muhammad ibn sahal ibn askar wanda yake tika ne min al-hadiya ta ashar ya rasu 252 min rijal muslimin wal arba'a yace ya ji ibnu abi maryam sa'id ibn abi maryam yana cewa man za'ama anna al-qur'ana makhluqun fa huwa kafir duk wanda ya riya cewa al-qur'ani makhluqi ne to kafiri ne محمد بن سهل يتي يا عمرو بن الربيع بن طارق يناتي القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر محمد بن سهل يتي يا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار يناتي القرآن كلام الله عز وجل من قال القرآن مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقة زنجين ينزل دي كيدام زياد بن أيوب وأن أكفسني لدلويا yace ya ji Yahya ibn Isma'il al-Wasiti yana cewa ya ji Abbad ibn al-Awwam yana rijal ibn rijal shaykhain yace kallamtu Bishr al-Marisi nayi fira da Bishr al-Marisi wa ashaba Bishr da almajiran Bishr da abokanan zaman shi fara'aitu akhira kalamihim na gano maganar duk da take aje a dawo yantahi an yaqulu laysa fi sama'i shay so suke su nuna maka ba komai a sama su ba su san me suke bauta mawa ba wanda ziyad bin ayyub da luya yana cikin rijalul bukhari thiqatun thabtun wanda wato ana kiran shi shu'ba as-saghir na mai lakabi da shu'ba as-saghir a cewa imam ahmad ya mai wannan lakabi daga ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi daga muhammad ibn nuh al-madrub daga al-mas'udi al-qadi ya ji harun amir al-mu'minin harun ar-rashid wannan salafi yana cewa balagani anna bishran al-marisi yaz'umu anna al-qur'ana makhluqun naji labarin cewa bishir yana riya cewa qur'ani halitta lillahi alayya Allah ya yana da haƙƙi a kaina ko na dauki alƙawari wa Allah in azfarani bihi har in ya bani dama na damke shi lokacin ya tsere ne bishir da illa qataltuhu qitla face sai na mai kisa wata iriya ma qataltuha ahadan qatu ban taba ma wani irin wannan kisan ba ashe ya saba kashewa ai dole sai da kashewa dan dan mulki sai da sai da ɗebe numfashi akwai wanda ba a barin su su virus ne cikin al'umma virus ne yace da sai na mai kisan da ban taba ma wani irin shi ba ashe yasa sai falfala da gudu Harun bin Abdullah al-Hammal ya gabata yace Harun bin Ma'ruf ya ce mushi duk wanda ya ce alkur'ani makhluqi ne fa huwa ya'budu sanama to yana bautar gunki ne kuma qala li ihki hadha anni ka hakaito wannan maganar daga gare ni duk wanda yake alqur'ani makhluqi ne kenan Allah ya halicci maganar shi kuma ana bautar Allah da ita kenan yana ana bautar gunki man qala inna Allah khaliqu qawlihi faqad istahalla ibadata al-awthan man qala fihi ibaratun wa hikayatun faghadan yujarra'u min hamimin anim الحسين بن علي بن يزيد السدائي يك صدوق من الحادية عشر شيما من رجال الترمذي والنسائي يا رسول ريبيو دا أربعين دا تقوس كودة كودة شدة يتي ياتي يحيى بن معين يناتوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين بن عون القطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل da abokin al-Imam Ahmad duk da ya girma al'imamu Ahmad ya rasu 233 a garin Madina na tabakatil ashira daga Ibrahim ibn Abdullah ibn Bashar al-Wasiti yace haddathani shaykhun lana wa hadha majhul hadha mubham qala qala rajul li Hushaym wani mutum ya ce ma Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami kenan al-Wasiti wanda dalibai suka kashe shi ko dalibai suka kashe shi hussein bin bashir eh amma ba ba yanka shi suka yi takura mai suka yi da yawa ya fito daga darasi mai tambaya na tambaya yana saman jakin shi cinkoso yayi yawa har ya fado daga saman dabbar ya mutu yawa qatilu qatilu ashabihi kenan ko billahi eh eh gashi nan hussein ibn bashir hussein eh wurin ya yi shahada ko amma ba da nufi ba ne su malamai na kawo labarin hadisar saboda kiyaye halin ɗaukar karatu gurin malami in akwai matsi a haƙura inna fulanin ya kulu mutumin ya ce ma Hushain lalle wane yana cewa alqur'anu makhluq fa qala zahab ilayhi faqra alayhi awwal alhadid yace ka je ka karanta mai farkon suratul hadid sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-aziz sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wa akhir al-hashr da ƙarshen wato suratul hashir kaga ta ambato sunayen Allah subhanahu wa ta'ala menene ayat take wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ka karanto mai wannan fa in za'ama annahu ma makhluqan in yariya cewa waɗannan ayoyin masu nauyi duka halitta ne su fadrib unuqahu ka sara wuyan shi in kana iyawa wannan akwai iko da mulki a hannunka don ba a ɗaukar doka a hannu an samu wanda ya tarda sihi mai sihiri a gaban khalifa sai ya tare kan wani yaron shi sai ya mai da shi gefe da fa'ida ana cewa sahabi ne ma wanda ya shiga ya tarda ana haka haka da ya je tsara takobi ya cire takobi sai ya tsara wuyan wannan bokan ya ce mai da kanka mu gani da aka tambayi wani sahabi kan aikin da wancan yayi sai ya ce akhba'a wa asaba akhba'a wa asaba yayi kuskure da ya dau doka a hannun shi amma yayi daidai din da haddu sahiri darbatun bisai قال فذهبت إلى أبي هاشم الغساني فأخبرته بقول الرجل نقوم أقول الغساني نباش لابار أبند متمن يكي فلا نبي شوى قرآني هلتاني فقال مثل قول هشيم لم يزد ولم ينقص يفئر أبند هشيم ابن بشير يقيا من بارجي باقال شوى كافرين يا تنتنت أثار ويش عباس العنبري يتي يا علي بن عبد الله المديني علي بن عبد الله بن المديني ما لم الإمام البخاري wanda yake babban malami ne kwarai thiqatun sabtun imamun a'lamu ahli asrihi bil hadisi wa ilali zamanin shi kakab babu irin shi gurin sanin hadisi da ire-irensa bukhari da kanshi wanda yake jabalul hifzi wa imamud dunya fi fiqhi al hadisi cewa mastasghartu nafsi illa inda ali ibn al madini ban taba raina kaina ba yace sai da na zauna gaban ibn al madini na gano cewa ashe ban san komi ba in ji da bakin shi ya faɗa mu ba ma ce haka ba ko ibnu uyayna malamin shi ne malamin ibnu al-madini ne amma da kanshi yace kuntu ata'allamu minhu akthara mimma yata'allamu minni yace in zo karatu karuwa na ina karuwa da shi fiye da yanda yake karuwa da ni irin waɗannan malamai azizun wujuduhum ko yanzu samun irin su yana wahala wanda zai fito ya bayyana ɗalibi na wani na fa'idantu da shi yana da wahala sosai imamun nasa'i yana yaba ibn al-madini yace ka anna allaha khalaqahu lil hadith yaka ce shi an hadith an halice shi ne kawai don ya raya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-madini wanda yake ya rasu 234 طبقة تقوم يتم رجال البخاري والترمذي والنسائي ابن ماجه يفتد حديثا شكين تفسير باتكين سنن با يناتي وسمعت بشر بن المفضل بشر بن المفضل الإمام أحمد ناجر مماش يناتي إلى بشر المنتهى بالتثبت ببصرة بالبصرة وذكر ابن خلوبة سيأنبت ابن خلوبة وني زنديقي فقال هو كافر بالله العظيم sunan kafiri ne ya kafirce ma Allah mai girma ibnu khaluban nan wani zindiki ne amma tarjama shi ma ta buya ba a san me takamaiman la ba abinda dai muka sani zindiki ne Allah ya kara nauyin kasa in bai tuba ba na'am na muka ta ba
قال حدثني محمد بن اسحاق السرغالي قال سمعت ابا عبيد يقول ما قال القران مسلم فقد افترى عن الله عز وجل وقال عليه ما لم تقل اليهود والنصارى حدثني اسحاق بن مخلود قال قلت لانس بن عياض بن ابي ضره صلي خلف الكعبه قال لا ومن يبتغي من الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين قال حدثني احمد بن الزرقي قال قال سمعت سهيلا البابي قال يقول البابية يقول إذا إذا تيقنت أنه جهمي فلا تخلف الجمعة وغيرها وذكر شيخ وذكر وذكر شيخ من أهل خراسان قال لما تكلمت من حنية قلت للحجاج قلت للحجاج الأعور بين لنا علمنا أي شيء يريدون المخلوق قال يريد أنه ليس يريدون أنه ليس شيء وقال مرة أخرى سألت الحجاج عمن قال القرآن مخلوق أي شيء يريدون قال التحريم حدثني محمد بن إسحاق الطبري قال حدثني أبو حاتم بن الطويل قال حدثنا حجاج أبو أبي الصديق قال كنا مع عيسى بن موسى فسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر أو كفر قال فقيل له تكفرهم بهذه الكلمة قال إن إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يخبرون حدثني أحمد بن أحمد بن إبراهيم الزرقي قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول لو أن خمسين يعبدون الناس يوم الجمعة لا يقولون القرآن مخلوق ليأمر بعضكم بعضا بالإمامة إلا أن الرأس الذي يأمركم يقول هذا رأيت رأيت إفعالا لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس فأخبرت أبي رحمه الله تعالى بقول أبي عبيد فقال هذا يضيق على الناس إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا فليس خلفه فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أعطوا الصلاة خلفه حدثني أحمد أحمد بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن يحيى يحيى بن سعيد أنه يعيد صلاة الجمعة نور نور أبهر عبد الله نور أبهر عبد الله بن هارون المأمون ما أبهر يعني القرآن مخلوق حدثني محمد بن اسحاق قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال زعمت خارجه سمعت خارجه يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله عز وجل قولهم إن الجنة لنا وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفائق فمن قال إنها تنفر فقد كفر وقال عز وجل رسلها دائمهم وظلها فمن قال لا تدوم فقد كفر وقال الله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة فمن قال إنها تنقطع فقد كفر وقال الله عز وجل عطاء غير مجدود فمن قال إنها تنقطع فقد كفر حدثني أبي رحمه الله تعالى قال سمعناه من ابن علية وجاءه منصور بن عمار فقال ابن علية من قال القرآن مخلوق هو مبتدع وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت محمد بن يوسف الفريابي فريابية يقول ما قال القرآن مخلوق فقد فهو كافر نعم طيب هيك cewa ثانية والله محمد بن إساق الساغاني يتي ياجي أبو عبيد يناتي و دون ديتي القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل وقال عليه ما لم تقله اليهود ولا النصارى wanda ya ce ƙur'ani halitta ne ya yi Allah ƙage kuma ya faɗi kalma mai munin da yahudu da nasara ma ba su faɗi irin ta ba abu ubair shine alqasim ibn sallam da yake imami ne mashhuri thiqatun fadilun musannaf a cikin tabaka ta goma ya rasu 228 da 24 bukhari ya fitar da hadisin shi a cikin ta'aliqat Ishaq ibn Bahlul yace ya ce ma Anas ibn Iyad wanda yake Abu Dam Abu Damra kunyata usalli khalf al-jahmiyya qala la sai ya karanta wa man yabtaghi ghayra al-islam dina duk wanda ya bi wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah bai karba daga gare shi wa huwa fil akhirati min al-khasirin daga shi bajahami duka addinin shi Allah bai karba ba kaga tallashi na ciki kai ma za ka yi gini akan wato ainihin batil kenan kakkabe shi sallah Anas ibn Iyad ibn Zamra Abu Zamra al-Madani thiqa min min al-thamina ya rasu 201 Ahmad ibn Ibrahim kenan ad-Dawraqi yace ya ji Zuhair al-Babi shine Zuhair ibn Nu'aym as-Sijistani al-Babi Abu Abd al-Rahman wanda yake maqbulun abid yace ta yanqat idza tayaqantu annahu jahmi in na samu tabbacin limamin nan ba jahmi ne a attu salata khalfahu aljum'ata wa ghayra ko juma'a ce ko ba juma'a ba sai na take yace wani babban mutum daga cikin mutanen Khurasan su mutaqaddimuna lokaci in sun ce shaykhun an dan saka yani amma dai akwai wato ainihin tajrihi a ciki yace lamma takallama ibn ulayyata yayin da ibn ulayya yayi magana akan cewa qur'ani makhluqi ne ibn ulayya ba isma'il dan ba akwai dan shi ibn ulayya wanda shi ba jahami ne cikin jarabawa da ya shiga ciki an fahimta baban ahli sun kwarai kuwa amma dan ibrahim ibn isma'il ibn ibrahim ibn ulayya to shi ba jahami kuma matrukul hadith shi ne abai wallahi to da ya faɗi maganar da ya faɗa kultu lil hajjaj al-a'war sai na ce ma al-hajjaj ibn muhammad al-a'war al-mistisi kenan da shi ma fiqa ne min rijal al-jama'a bayyin lana allimna bayyana mana yi mana bayan ayya shay'in yuriduna bi makhluq wa in san ce qur'ani makhluq me suke nufi qala yuriduna annahu laysa shay ina so ce Allah ma ba komai ne shi wani lokaci da aka tambayi hajjaj shi ibn wato ainihin shi wancan dattijan malam ya tambayi hajjaj al'awa amman qala al-qur'an makhluq game da wanda yace al-qur'ani makhluqun ayya shay'in yuriduna qala ta'zim so suke su kore Allah gabaki daya tunda sun kore maganar shi sun kore istiwa'i sun kore duk wata sifa ta shi to shi din ne suke so su kai gare shi kawai su kore shi محمد بن إسحاق الساغاني أبو حاتم الطويل يا لا برتامس لقى حجاج وتؤينهم شيء الأعور كنا أخو أبي طيب كنا مع عيسى بن يونس ابن يونس من قسم ترد عيسى بن يونس برجال الجماعة فسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق ونيتم بيشي جمد ميتوى القرآن مخلوق فقال كافر أو كفر wuce wa ya kafirta qala fa qila lahu tukaffiruhum bi hadhihi al-kalima kawai saboda wannan kalmar zaka kafirta su bayin Allah qala inna hadha min aysari aw min ahsani ma yuzhirun ai wannan kalma ita kanta ta kafirta su ba cewa qur'ani makhluq ne wannan kafirci to amma cikin aqidun jahamiyya wannan ita ce mafi sauki ko mafi kyawo ma kaga al-husnul nisbi kenan ko in an kwatanta da sauran bawaƙinul mu'taqadat da ba sa bayyanawa to wannan ita ne dama dama ce Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi yace ya ji Abu Ubayd bin Qasim bin Sallam yaqulu law anna 50 ya'ummuna an-nas yawm al-jum'a ya ce mutum hamsin za su dinga yi wa mutane limancin juma'a yau wannan yayi wannan satin wani la yaquluna al-qur'anu makhluqun dukkan su ba sa cewa qur'ani makhluqi ne ya'muru ba'dhum ba'dhan bil imama amma sashin su yana umartar sashi da limanci yace yau nayi to juma'a mai zuwa kai za ka yi illa anna ar-ra'sa alladhi ya'muruhum yaqulu hadha amma sai zama jagoran da ke sa su shugaban kwamitin yawa ko shugaban kungiyar yana cewa shi yana faɗin cewa ƙur'ani makhluk ne amma malaman da ya je ya gayyato ko ya yi haya su ba su da wannan aƙidar ra'aytul i'adata yace a gani na sai na sake sallah dukkan limaman masallacin guda hamsin babu ba jahami amma shugaban kwamiti ko shugaban kungiyar shi ba jahami ne kuma shi jahili ne baya ba da sallar umarni dai kawai yake yi to an samu matsala yace yana sake sallah لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس dan juma'a ta tabbata ne da umarnin shugaban shine yace ayi sai akai to kuma shi arne fa akhbartu abi rahimahullah ad-dawraqi yace sai na sai abu abu yake da suna Ahmad bin Ibrahim ad-dawraqi ne ayyaji daga Abu Ubayd ko haka Ahmad bin Ibrahim ad-dawraqi yace sai na ba laba babana laba okay Abdullahi ne yake magana Abdullahi yace sai na je na samu babana Imam Ahmad bi qawli Abi Ubayd na bashi labari ga fa abunda Abu Ubayd da Qasim ibn Sallam ya fara mun san shi ma shadidun ala ahli al-ahwa wa qala hadha yudayyiqu ala an-nas a irin zarfin zarfin da suke ciki wancan lokacin ke wannan zai kuntata wa mutane tunda shugabannin yawanci suna da aqida ce to wannan zai takura wa mutane idza kana alladhi yusalli bina la yaqulu bi shay'in min hadha idan har limamin da zai ba mu sallah shi bai da wannan aqida kwata-kwata sallaitu khalfahu kan yi sallah a bayan shi fa idza kana alladhi yusalli bina yaqulu bi shay'in min hadha amma in wanda yake mana sallah yana da wannan aqidar to a'adtu salata khalfahu zan sake sallah da ne a bayan shi kaga wannan yafi za a fi samun sauki ko Ahmad bin Ibrahim daga Yahya bin Ma'in annahu yu'idu salatal jumu'ah ibnu ma'in duk juma'ar da yayi sai ya sake munzu azhara abdullah ibn harun al-ma'mun ma azhara tun lokacin da ma'mun ya bayyana abin da ya bayyana na aqida ta khalqul qur'an to amma dai shi shugaba ne shine limamin juma'a duka ana zuwa ai sallah bayan shi in an yi sallar in sun koma gida su yi azhar ya'ni al-qur'anu makhluq ma'ana tun kan da ya bayyana cewa al-qur'anu makhluq shi ma'mun محمد بن إسحاق الزاغاني دق علي بن الحسن بن شقيق يتي سمعت خارجا na ji kharija kharija bin mus'ab da muke magana a baya ya kulu kafarat aljahmiyya fi ghairi mawdi'in min kitabillahi azza wa jalla jahamawa sun kafirce wato sun kafirce a gurare daban-daban cikin alqur'ani ba guri daya ba abin da ya kafirta su da yawa na farko qauluhum innal jannata tafna da suka ce ai aljanna tana karewa aqida ce ta jahmiyya wa qala Allahu azza wa jalla inna hadha la rizquna ma lahu min nafad Allah ce wannan tabbas arzikinmu ne da baya karewa su kuma sun ce aljanna tana karewa sun karyata Allah da man qala innaha tanfadu faqad kafar duk wanda yace ni'mar aljanna na karewa ya kafirta wa qala azza wa jalla ukuluha da'imun wa dhilluha abinci cima na cikin aljanna dan ka san galibi mu da an ce abinci sai dauka iya tuwo kawai mana duk abinci shine ukul duk abinci na cikin gidan aljanna dawwamai yake tutur yake wa zilluha inwata da ni'imomin ta duka ba sa yankewa kaman qala la yadumu faqad kafara wa qala azza wa jalla ata'an ghayra majzuz yace kyauta ce wadda ba ta yankewa kaman qala innaha tanqati to da karshe ya kawo shi ne ومن قال إنها تنقطع فقد كفر وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة باتا ينكي وكما باء هناوة ذن إمر دونية ko dai bata yanke ba sanan za a hana ka akwai ta kana kallo za a yi kufir an gane su ko a yanke ma wutan ma gaba ɗaya baka yi baka ko ba hanya eh kwarai faman qala innaha tanqati'u faqad kafara kaga misalai ne kawai ya baya qala haddathani abi rahimahullah sami'nahu min ibn uyayna ibn uyayna na asal وجاءه منصور بن عمار فقال ابن عيينة من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع دوان دي يتي ابن عليا بعيينة نعم يتي دوان دي يتي القرآن مخلوق نيتو أم بدعا جد منصور بن عمار مع زهادته وورعه منكر الحديث lakinnahu laysa min rijal sanad cewa akai waja'ahu mansur ibn amma kawai an gitto da zancen shi ne ba cikin wanda suka yi tahdidi ma ibnu ibnu ulayya wancan isma'il din ake nufi wato baban wancan shi na kirkin isma'il ibn ibrahim ibn miqsam wanda aka fi sani da ibnu ulayya ulayya din maman shi wa min a'immati ahli sunnati wal jama'a ma dan shi ibrahim fa huwa jahmiyyu eh baban ma an ce ya taba yin aqidar amma ya tuba eh to dan sai yake tuba وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت محمد بن يوسف الكريابي شيخ البخاري كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وان ديتي القرآن مخلوقين وان متمي كافرين وهذا أثر ثابت صحيح